Kai tsaye suna na Abba Isa Muhammad da laifin murya zamani daga nan jihar Jigawa wanda muka kawo ziyara wasu daga cikin ƙananan hukumomin wannan jihar sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa da ya faru a wannan shekara a baya wanda ya shafi wasu garuruwa da dama inda muka fara da ziyartar wato karamar hukumar ringin muka ziyarci wasu garuruwa guda biyu muka kuma zarto zuwa nan karamar hukumar hadeja a nan jihar jigawan domin dai gani da ido da kuma wato kawo masu sauraro yadda take wakana kuma wannan ziyarar ta biyo bayan wani kwamiti ne da tashar freedom radio da kuma zauren malamai na jihar kano suka yi haɗin gwiwa domin kafa wannan kwamiti su kuma bi domin gani da idan su irin yadda wannan al'amari ya kasance haka zalika a ga hanyoyin da za a nema musu tallafi wanda zai rage musu raɗaɗin hali ko kuma yanayin da suka tsinci kansu a ciki amma dai kamar yadda muka gani a can garin ringin wasu daga cikin ƙauyuka da muka ziyarta guda biyu a mun iske sun yi wata hikima ne ta hanyar zuba wato ƙasa a cikin buhuhuna suka kewaye wannan gari nasu saboda ruwa kar ya shigo cikin garin amma duk da haka wato garin da muka fara ziyarta na farko ruwan ya shiga cikin garin wanda har ana magana ya wato lalata wasu daga cikin gidaje da dama akwai wato garin daji da ke yankin karamar kuma ringin wanda a nan ne dagacin garin ya bayyana mana irin yadda al'amarin ya kasance kuma insha Allah a cikin shirye mu za mu kawo muku zanta da muka da wannan dagaci a bayan nan kuma mun tafi zuwa garin wato dan wato dingari wanda shi ma yana cikin karamin hukumar ringin din inda a nan ne ba a samu rushewar gidaje ba amma dai gonaki da dama sun lalace haka kuma al'amarin ya shafi unguwanni guda goma sha uku kamar yadda shi ma wannan dagaci na wannan yanki ya mana karin haske a yanzu haka kuma kai tsaye a garin wato haɗeja inda nake na iya hango dandazo ko kuma tarin matasa suna kokarin kwashe wata ƙasa da aka ɗura ta abu ko aka kuma jibge ta a gefen titi wanda za mu so mu ji ƙarin haske daga su ko kuma daga bakin su masu gudanar da wannan aiki yaya suna assalamu alaikum suna na kawo adamu malam da kawo adamu nan muna wannan gari
haɗeja kenan Hadeja a jihar a jihar Jigawa a cikin gidan man AU kaka.
To yanzu na gan ku a bakin titi menene abin da yake faruwa?
Tsawara. Ni manaja ne na gidan man AU kaka. Bayan ruwan ya ci mu ya fita to jingar da aka yi shine aka zo ake kokarin janyewa. Ba da mota za ta shigo wadda za ta ɗauke tanki a tanki daga cikin ramin da ya lalace.
kamar kuma ruwan ya muku wani sa'an na ta tunan aji ta adin da mana an ya wuce misali ya same mu da mai akwai gas akwai fetur akwai akwai kero gaba ki mun wani gaba ki da kowanne eh ya ci gaba ki da daga cikin kansa san kullum masu mammal kaɗe ma akalla tono su aka fito da su ya akalla a tare da kuka yi za ta kai can ya same mu da mai gaskiya a ƙasa ya kai na wajen miliyan sha biyar ya turmai ne gas da fetur da kanadin yanzu a cikin man da ruwan ya tarar menene abin da ya rage ai gaba ɗaya abin abin da aka samu gaba ki ɗaya bai wuce mita dubu uku ba ta gas amma fetur ko ɗaya da sai da ɗan kwana-kwana suka zo su ranar lahadi ruwan ya shiga ne ranar eh, ranar asabar da ran ashirin da shida da watan tara sai da ɗan kwana-kwana ma suka zo aka zama kemikal akan ruwan domin kada a sami illa na ji ka ce kai manaja ne kuma na gan ka dama dama da ƙasa ito ai ya za a yi yanayi ne a yi tunda abu ya same mu dole kowa ya fito a zo a taru mu ce cikin mu na ga bayan shi gidan ma akwai ruwa dama ku da dafi ne a ina ainihin tun daga nan har kogi ruwa ne wancan ciyayi yin wancan koren wannan jingar kogi ce eh kamar wannan masallacin yanzu haka ana ci gaba da amfani da shi a ina ba amfani me yasa ka ce gaba ka gane ba ruwan ya shiga cikin sa lokacin ma ruwan ma zai kai cibiya a lokacin da ya shige yanzu idan wannan al'amura sun wuce kwaskwari ma za ku yi wa gidan mai kenan ko ko aikin ya fi ƙarfin kwaskwari eh aikin gaskiya ya fi karfin wannan kwaskwari ba domin kaga tankunan nan su su lalace ba tankin da zai koma koma duka ganin su nan jiya an zare guda uku to ga ɗayan nan shi ne bai zari ba ake kokarin lintiya za a zare shi zare shi kamar eh, lokacin da shi wannan ruwan ya fara yiwo ambaliya ta yaya kuka samu wannan hikima ko kuma dabara yawara shi lokacin da ruwa ya ambaliya ya higo ne ne ranar juma'a da misalin karfe ukun dare aka kira mu aka ce mana na to ruwa fa ya kare muka taho aka zo aka yi dandazo duk mutanen gari gaba ɗaya aka fito kokarin da ake yi kan wani shiga gari shi ne sun wani jirgi daga an ɗauko ta daga nan zaka je ka can gaba ba harin da ba aka ɗauke ta ta ta yi kudu bai dan kan ruwan da ya shiga garin To ruwan ya shiga garin kokowa.
a'a bai shiga ba bai shiga ba sai dai kuma afta ta daga baya ya ranar litinin ya karya ya ya shiga arewa wata sabuwar unguwa ce nan ga ta anan din nan in kun dan wuce Biyo bayan wannan al'amari akwai asarar rai ko jikata.
gaskiya dai a- a rahotannin da in samu gwagwatin da ina nan da ake gaskiya ne ban ga asarar rai ba a nan je gaskiya Wannan kasar to wannan kasar za ka iya gaya wa mai sauraron mu a daidai ina aka zube ta aka yi wannan jinga ko kuma iyakar yadda ruwa ba zai haura ba.
ita wannan ƙasa da gani duk tifa da suke ganin nan babu wadda ta zauna mu samu kowa kawai ke amma mu gaba tamu mu mu wani gida mai kifofi muka ɗauka guda bakwai wallahi tun safi har tare ana kawowa duk gidan man dumin kewaye amma sai da ruwan nan ya ci karfin mu karfe da saura na dare ya ga gidan mai Yanzu na ga wasu guraren kamar an sa injina. Me ake da su?
wannan zukewa kowa zukewa ake yi ya ga ya ɗan samu daidai gun da zai ɗan zauna ya ci abinci To, Gwamnati ta san kuna cikin wannan hali?
sosai kuwa duk sun zo sun gani an yi bi- um, bidiyo duk shugabanni kowa ya zo shi Wannan tallafin kuka samu zuwa yau.
ya to gaskiya mu da a yanzu babu tallafin da ya ya yi hannun mu a yanzu dai To, Me kuka fi bukata?
ya to gaskiya babbar bukatar mu gaskiya shine mu mu gani musamman kaga san nan tana da bala'in tsada shine bab- babbar matsalar mu.
Za su kai nawa nawa.
gaskiya kowanne ɗayansa ya haura naira miliyan ɗaya ta tanki guda ɗaya
Yanzu me ya fata mu?
mu yanzu fatan mu gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan dama ga halin da ake ciki a gidan nan zaka sami ma'aikata sun kyau da mutum ashirin da ɗaya akwai mai shara akwai mai matsa mai akwai mai gyaran mana sulama kowa dai na yi to yanzu wallahi tilla an tsaya tun ranar wannan wallahi babu ba na jin akwai mutumin da ya aikin da ya samu dubu uku kowa abin da ya tara yake ci
Bari mu kuma waiwayar wasu daga cikin mazauna wannan gari me suka can sunan malam?
Wallahi ne.
Me za ka ce game da wannan al'amari?
Ai shi dai wannan al'amari dai ya riga ya faru. Sai dai mu ce kawai Allah ya kiyaye.
Kamar wannan hali kuka shiga bayan wannan ambaliya?
Hali na rashi ne dai na abinci da aikin yi. Babu.
Kamar da wannan aiki kake?
A Ni injiniya ne na gyaran injina a kawai.
Yanzu menene fatan ku ko kuma kiran ku ga mahukunta ko gwamnati?
Mun kira mu ga gwamnati da ta taimaka wurin matsalolin ruwan wannan na baya wani gu da ake ce masa ɗan rago. Shi ne ya karya shi ya yi kosin ɗin wannan matsala.
Yanzu gashi na ga ana kwashe wannan ƙasar biyan sa ake matasan ko kuwa yaya musamman wanda take gefen titi.
Biya biya biyan sa aka yi.
Wanda take gefen titi.
A wannan ko mai gidan mu shi ya tara ta, shi ya sa aka tara.
To Buhari isa da mai sauraro kai tsaye daga nan garin Hadeja a muka zanta da wasu daga cikin waɗanda wannan al'amari ya shafa na ambaliyar ruwa wanda ya shafi jihohin Kano da kuma Jigawa. Kuma yanzu haka kai tsaye a cikin wannan tawaga akwai shi kansa manajan gudanar da wato janar manaja na hukumar gudanarwa ta gidan Region Freedom Malam Adamu Ismaila Garki wanda yana cikin wannan tawagar wannan tafiya kuma shine shugaban wannan kwamiti da zai laluba domin gano irin asarar da ruwa yi wa waɗannan bayan Allah da kuma lalubo hanyar da za a nema musu tallafi daga ɗaiɗaikun mutane kamfanoni da kuma mahukunta domin ganin an rage musu raɗaɗi. A haka zalika akwai zauren malamai wanda na jihar Kano wanda su ma suna cikin wannan tafiya kuma zan sada mai sauraro da ɗaya daga cikin su wakilan zauren malaman domin mu ji menene abin da ya ja hankalinsu har suka shigo wannan al'amari mai sauraro zai so ya ji cikakken suna da masana.
sunana injiniya bashir adamu aliyu wakili ne na zauren malamai hada hada- zauren haɗin kan malamai na jihar kano wanda kuma yake da cibiyar tallafin ah, mutane suke cikin bukata wanda ake kira da sunan Sa'id, wanda a baya al'ummar jihar kano ala saka da alkhairi sun yi kokari an yi hoɓɓasa aka tara tallafi muka kai maiduguri a karo biyar an kai dukiya mai tarihi a karan farko mun je da tirela goma sha uku kuma duk al'umma musulmi ne suka tara a masallatai aka je aka yi wannan tallafi to wannan ne yasa hukumar radio freedom ta tuntube mu akan cewa mu zo mu haɗin gwiwa tunda muna da kwarewa a wannan aiki din a yayata wa mutane su ba da tallafi domin a zo a tallafa yan umma na jihar Jigawa da jihar Kano waɗanda suka game da ambaliyar ruwa tunda an shiga wasu daga cikin guraren da wannan al'amari ya shafa musamman a nan jihar Jigawa me idanuwan ku ya gani to babban abin da magani dai kamar yadda a, ka gani da idan ka kuma masu saurare suka ji abin barnar ba ba ta iya su gaskiya mafi girma wanda ko ne hadari shine mutane sun rasa hanyar samun abincin su dama yawanci manoma ne da makamantansu to gona ruwa ya tafi da ita kuma dama damunan nan ita ake hakuri ko babu a a samu a noma in an samu kuma a a juya to amma yanzu ba nuna damuna da haka ranin gashi na an fuskance shi sannan akwai wanda kuma suke asarar gidajensu ma da sauransu da haka akwai bukata su tallafi na gaggawa gaskiya abincin da za su ci sannan kuma tunda wannan yankunan yawanci suna noman ruwan rani za su buƙaci tallafin da za su samu abin da za su ɗan yi a cikin wannan rani da yake tahowa sannan duk abin da ya samu na tallafi gaskiya akwai wani guri da na ga kamar hanyar mata yanki ba mamaki gwamnati ta san da wannan al'amari akwai wani tunasantarwa da za ku mata ko kuma bibiya wajen ganin an sama al'umma mafita tun da hanya ce da ake zirga-zirga sai dama ta gaskiya kamar yadda tsarin yake mun zo ne don magane wa idanunmu kuma za mu ware bayanan da za a gaya wa jama'a don su ba da tallafi daban bayan da za a ɗauka a tuntuɓi masana da shugabanni a yi musu bayani akai shi ma da ma gaskiya akwai bukatu da dama da magani masu tarin yawa da kuma asarar dukiya mai yawa wannan gidan mai da muke ciki irin dukiyar da suka yi asara sakamakon wannan al'amarin ba karamin al'amari ba ne kuma ga mutane da yawa da suke aiki a kashin su sun rasa aiki a hanyar samun abincin su akwai bayanai da suke nuna da cewar wasu sun rasa mahallansu wasu ɗakuna wasu kuma gidaje kuma rayuwarsu tana cikin wani hali wasu suna kwana ne a ɗakunan aro ko na kun fara wani kokari na fara tunkarar wannan matsalar kafin samu tallafin ko kuma samu abubuwa mun gama tsari ne na fara tallafin kama saboda kakkai magana da ka baka san baka gane idan ka ba insha Allah daga gobe zuwa jibi za mu fara shiga gidan rediyo da yada bukatu amma kar mu fara magana ba tare da mun zo mun ganin faɗa abin da yake cewa shi bane shine amma dai babban abin da muke fata al'umma su taimaka da shi na farko na gaggawa shine abinci na biyu tufafi wanda dama ne dina kamar wani a yanayi din ana bukatar su sannan abin shimfiɗa domin duk wanda ke cikin wannan yanayi sannan kamar nan a yankin jigawa musamman nan yankin hadin mun fara magana da su akwai waɗanda ma suna gudun hijira ne a cikin makarantu kuma ana so a buɗe makaranta to suna bukatar wuraren da za a iya za a mai da su su zauna ko da na nutin gadi ne kafin wato a samu su kuma wuraren su banda wanda kuma suke bukatar da su tallafi su gyara wuraren da suke zama to bari isa da masu sauraro kai tsaye suna na abba isa muhammad daga nan garin hadeja a jihar jigawa